tsira da amincin Allah ya ƙara tabbatuwa a bisa kan hiyayyen halitta shugaban annaba shugaban manzanni da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har ya zuwa ranar alkiyama. Kurbinmu a yau mai taken yinin duniya ga baki ɗayansa yini uku ne. Ɗan uwa musulmi sai mana ya fara jayo kanka. Yaya kake faɗan ka zamana a cikin duniya kamar ba za ka mutu ba. Kullum ka ranka tunan duniya sai ka barta. Kadda ka zamana a duniya ka rinka rayuwa kamar ka ce ba za ka mutu ba. alhali idan ka nutsu da kyau za ka ga akwai mala'ikan mutuwa yana binka jira yake a bashi umarnin ya ɗauki ranka ba ƙabilu arwa malakul maut mai ɗaukar ran nan yana tare da kai mala'ikan mutuwa a duk inda kake to wace irin rabkana ce za ka yi da mance da yinin da ke tare da kai na barin duniya na mutuwa tana jiranka wace irin rabkana ce zaka yi wace irin kekashewar zuciya ce zaka samu dan uwa alhali mala'ikan mutuwa yana binka kuma yana jiranka daga lokaci yayi kwananka sun rage suna karewa shikenan zai dauki ranka zaka wahartar da kanka a cikin duniya alhali duniya gida ne na damuwa da baƙaban bakin cikin da ba sa ƙarewa da kuma wato rashin lafiya daban-daban za su rinka wato zo maka Allah ya ce alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ya halice ka ga mutuwa ga rayuwa ba dan komai ba dan ya jarrabe ka za ga abubuwa na jarraba suna zo maka amma ƙarshe dai mala'ikan mutuwa na shiranka kuma zai karɓi ranka. To, kadda ka rinka rayuwa kamar cewa kai kamar ba za ka mutu ba. Kana tozartar da haƙoƙin da Allah ya ɗora maka na ibada, kana sakaki da su, irin su sallah, irin su kula da ababen da suke wajibi a kanka, to, kadda ka tozartar da irin waɗanda haƙƙi na wajibi na kanka ɗan uwa musulmi. Malam ya ce, faɗarsa da ya ce duniya in ka ɗauke ta yi uku za ka ɗauke ta uwa musulmi. Abu na farko ya ce jiya, a jiya ka rayu, jiya alhamis, amma wannan na'ud ita jiya ba ta dawowa. Alhamis ita jiya ta wuce ba ta dawo a rayuwarka, sai dai wata, kuma a cikin kwanakinka an ɗauki wani yini ya ci. Jiya ka rayu, kuma hisabin yana nan a kai, alheri ka gabatar ko ku saɓanin haka. yini na biyu ya ce yau gashi muna rayuwa walan ya duma amma bai dawama wannan yini da muke ciki bai dawama ina safiya take ta yau ranar juma'a a yau a cikin watan zulqa'ada da kawai gari dan uwa musulmi ƙarfe 8 na sa'i na yake ka rayu a cikin sa amma bai dawama bai dawama tayya zai tayya yake tak tak tak sai ga ya tafi yini na uku da mala yace maka rayuwar duniya duka yini uku ce cikon na uku yace gobe gobe kuma baka san mayaya za ta kasance wannan ayar mai kan ce ai na program gobe in yi kaza in yi kaza noi kai program ka tsara goben tana yi sai wani abu ya zo ya girma ka kasa isar da shi ko kuma a wayi gari ma asuba tana yi sai a kawo yakonka a ce wane jiya Allah ya karɓi ransa ɗan uwa musulmi gobe musamman ya za ta kasance waɗannan su ne yininnika na duniya guda uku ɗan uwa ya ce koma hadisin da imam bukhari allah ya mashi rama yake cewa inda manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga abdullahi ɗan umar radiyallahu anhu wannan babban sahabi mai daraja mai ɗaukaka manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga wannan sahabi ya ce mishi kalmomi guda biyu ne masa ɗan'uwa ya ce masa kunfin duniya ka annaka garibun au'abiru sabi ka kasance a duniya kai ɗan umar ka annaka garibun ka ce kai baƙo ne baƙunta ta kawo ka duniya ka san ku duk wanda aka ce yau baƙonka ne kana sara akwai lokacin da baƙon nan ya tafi shi to haka ake so ka ɗauki duniya ɗan uwan musulmi bakunta ta kawo ka za a yi lokacin da baka ka kasance a duniya kamar bako aw abiru sabil ko kuma matafi wanda hanya ta kawo shi ina za shi amsa kiran Allah eh hanya ta kawo shi duk wanda an ce wannan bako ne hanya ta kawo shi zai wuce ta garinku ko ta karkararku ko ta wurinku amma hanya ta kawo shi matafiyi ne ka san ku an yi lokacin da wannan matafiyin ya wuce ya bar wannan wuri ya tafi ina za shi can inna rabbaka labil mirsad ubangijinka na nan a madakata dan uwa musulmi yace mashi ka zamanto a duniya kamar bako ne ko matafi mai ban hanya ma'ana kakka dauki duniya ka shanta ka ce kamar ba za ka mutu ba abdullahi dan umar wannan sahabi mai daraja mai daukaka sai tafsirin waɗannan kalmomi guda biyu daga bakin wa ma yatiku anil hawa sallallahu alaihi wasallam yace dan Umar yace bura dan Umar Allah kare shi yace idza amsayta fala tantazir sabah idan ka mareta kada ka shankace ka meke kawa sai ya takuce yawa an mareta da shi safiya tana sai aka wuya kwansa wa idza asbahata idan kuma ka wayi gari an yi sallah asuba da kai mai kwadago ya tsayi mai kaza ya tsayi kwadahi an wayi gari falatan ta ziri masakar da ka shankace kawai marece za ka kai ta a'a diyawa an wayi gari da shi amma marece tana yi ƙarhe ɗaya ko ƙarhe biyu ko ƙarhe uku sai ka ji an ce wane ai da shi muka yi sallah a zaure ya koma gida Allah ya ɗauki ransa marecen nan ya yi ta abu na gurin da ba a dawowa sai ci gaba da cewa Abdullahi dan Umar ci gaba cewa wa khudh min sihati kalimatika ka yi riko daga lahiyarka domin rashin lafiyarka lokacin da kake cikin lafiya da ƙarfinka ɗan uwa musulmi yi ƙoƙari ka rinka aiwatar da aiki na gari aiki kyaukyawa ibadar Allah ingatatta da ke cikin littafin Allah alƙur'ani da sunna ka yi riko daga lafiyarka domin rashin lafiyarka abu da yawa lokacin da kake da za ka yi kazar kazar ka zabura ka yi shi amma wata na sai gani kana kwanci ba ka iya yi to kai riko daga lafiyarka domin rashin lafiyarka wa min hayatika li mautika kuma kai riko daga rayuwarka domin mutuwarka dan uwa musulmi kana raye Allah ya raye da kai alladhi halaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala kana raye jarrabawa shi cikin rayuwa dan Allah ga wane ne mafi kyakkyawan aiki mafi yin aikin da ya tabbata cikin littafin Allah alquran da sunna ingantatta yace wa min hayatika limautin ka yi riko daga lafiyarka domin rashin lafiyarka wannan shine abin da hudu mu take karantar da mu dan uwa musulmi kada mu shankace mu rinka rayuwa kamar ba za mu bar duniya ba kuma duka dukan yinin duniya gabaki ɗaya uku ne jiya ka rayu bai dawowa yau gashi kana rayuwa bai dawowa gobe baka san ba a ina ina ya ina yaya zai kasance Allah ya ce ma tazri nafsun bi ayi ardin tamu wama tari nafsun bi ayi wama tari nafsun ma za ta kasu gada babu ran da ta san abin da za ta aikata gobe sai kai program kin lokacin ya canza wama tari nafsun bi ayi ardin tamu a inda ma za ka mutu kasar da za ka mutu baka san wurin ba wani a gidan asibiti wani a gidan shi wani a cikin garin su wani ba a garin su ba diyawa an ɗauki mutane an kai su gidan asibiti wata ƙasa ko wani gari ana zuwa ‘yan kwanakin da Allah ya ƙadar suka ji an ce yamma, wa mata da yi nafsun bi ayi ardin ta mutu, babu ran zan ƙasar da za ta mutu ɗan uwa musulmi, saboda ka duniya nan sai ka barta. Inna Allah alimun khabir, Allah mai masani ne kuma mai bani labari, Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya Allah. Waɗannan yunuka guda uku, Allah ka ba mu ikon cin moriyarsu ta hanyar da kake so, alƙashi karatar makamanzan Allah sallallahu alaihi wa sallama, Allah subhanahu wa ta'ala ka ba mu guzi nawaita ayyuka na alkhairi. Allah subhanahu wata'ala ka shi kammar gai musulmi maza da mata wanda ke cikin tsanani Allah ka yayi masa Allah ka cikin iyayenmu da kakanninmu da kakanninmu Allah ka cikin malamanmu da malaman malamanmu Allah subhanahu wata'ala kasar mu Nijar Allah kasar ka ce ya Allah ka zama da mu lafiya ka ba mu kwanciyar hankali da sabon arziki ya Allah Allah subhanahu wataala dole zai kafi da cikin ƙasar nan in mai shiruwa ne Allah ka shirye shi in bai shiru Allah karba mu da shi da sauraron ƙasashen musulmi Allah ka tsare mu ka tsare mana ƙasashen mu ya Allah irin su Mali da Burkina Allah ka tsare su ka tsare mana ƙasashen mu da mu da su gabaki daya da sauran ƙasashen musulmi Allah ka tsare mu ya Allah Allah ka tsare mu ya Allah kada fitinu wato waɗanda suke kamar fitina a cikin ƙasashen nan Allah karba mu da su ya Allah Allah ka mana sabon arziki Allah subhanahu wataala ya dauka musulunci da musulmi Allah ka shiga malamanmu da da malaman malamanmu masu rai Allah kara musu lafiya da imani da adalci idan lokacin su da mu Allah ka da mu cikin jannatul firdaus Allah subhanahu wataala yaran mu samari matasa ƴan maza masu jarhaba masu sana Allah ka sanya albarka cikin sana'o'in su da namu wayanda ba su da sana'a matasan mu Allah kai ne Allah ka ba su sana'a ta alkhairi Allah ka ba su ayyuka na alkhairi da sana'a ta alkhairi Allah ka shige mu ka shige yaran mu yaran mu ƴan mata wanda ba su da aure Allah ka aure da su ga mazajen kware zawara mu Allah ka aure da su ga mazajen kware mu da muke da auren Allah ka zama da mu lafiya Allah ka ba mu abin da zan mu ci mu sha ta hanyar kyautawa ya Allah ƴan kasuwan mu da ƴan kwadagon mu da ma'aikatan mu masu neman ilimi Muhammadiyar na boko masu karantarsuwa da hudubobi da wa'azuka Allah ka sanya albarka a cikin dukkan rayuwar mu Allah ka sa mu yi lafiya mu kare lafiya kuma Allah ka sa mu na yi dan kai Allah Allah ka sanya mana ikhlasi ya Allah Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka taimaka mana ya Allah ibadallah sallu wa sallimu ala rasulillah sallallahu alaihi wa sallama kama amarakum rabbukum bi qawli inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima wa yaqulu sallallahu alaihi wa sallam man salla alaihi man salla alaihi biha ashran salla man salla man salla alayya salatan sallallahu biha ashran اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي إذكم لكم تذكرون اللهم إذ الإسلام والمسلمين اللهم إذ الإسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم اجعل بلدنا النيجر امن امنا ومطمئنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولمشايخنا ولسائر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله